العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna 24 ga wata na zulqa'ada shekara ta 1445 wanda ya dace wa ɗayan watan shidda miladiya ta 2024 da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu yi darasi na 42 a cikin littafin hirasatul aqida mun tsaya a safaha ta 174 malam yana mana bayani akan abin da ya shahi matashiyar cewa waɗanda suke ma'abuta bin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa kafirta mutane sai da dalili na shari'a saboda akwai kage-kage da cewa ai ahalu sunna suna kafirtar da musulmi ba tare da wani dalili na addini ba to shi ne malami matashi ya sukutum da guda cewa ahadu sunna la yukaffiruna almuslima illa bi dalilin ba sa kafirtar da dukkan mutumin da yake musulmi sai da dalili wanda yake imma qur'ani ko kuma hadisi ingantacce na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan malaki cewa ka'idodi na kafirta mutum ɗaya cikin biyu ne ko ya zamanto mutumin da man hakama Allahu bi kufrihi wanda Allah ya hukumta cewa kafiri ne karara misali al-yahudu an-nasara al-majus as-sabi'a al-mushrikin al-malahida da duk wanda yake tare da waɗannan tahiyya ta yahudawa ko nasarawa ko majusawa wannan Allah ya kafirta da su a cikin alkur'ani mai girma sannan kala na biyu من حكم بإسلامه هو المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله سنقوم أقول كسوان دا يشهد للي ألا شي كدين أبون بوتا to wannan shi kuma zai zauna a matsayin shi na musulmi sanar duk wanda kaga an dora wa kalma ta kafirci to ba abin da zai sa dora musu in ba dalili ba wanda yake na addini to za mu tashi inda malai yake cewa فإن هذا محض افتراء ليس له, ليس له من المستمسك إلا اتباع المتشابه من الأقوال والمواقف malici kaga maganar cewa a kafirtar ko kuma ahlus sunna suna kafirtar da mutane malici fa inna hadha wannan magana mahduftira'in tsantsan kage ne laisa lahu min almustamsiki illa tiba'al mutashabi duk wanda ya riko da irin waɗannan maganganu babu wani abin da yake bi in ba almutashabihu ba min alaqwali wal mawaqif abubuwan da suke da rikitarwa a cikin maganganu sannan kuma da abin da ya shafi matsaya ta addini amma babu wani abin da yake nuni akan cewa ahlus sunna suna kafirta mutane ba tare da wani dalili ba ana so a kyale mutane su yi duk abin da suka ga dama mutum yana da awar musulunci kuma yana kiran aljannu yana da awar musulunci yana iya yin dukkan wani sihiri da dukkan wani abin da yake na bokanci bal hasali ma zai kulla abin da nuna muku cewa ai addini ne ya umarci aka haka nan to kaga wannan babu wani mahuta akan cewa don mutumin da ya sihiri menene kahuri ne ya kafirta saboda dalili na addini shi kafirtar da shi to idan ka zo ana irin waɗannan bayanan cewa ai wanda ya kaza aiki kaza kafirci ne sai mutum ya samu kanshi tsamo-tsamo yana aikata wannan aikin maimakon ya yarda ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai shiga rigima akan ce ai ana kafirtar da mutane alhali ba haka nan bane ba mala ya ce wa qad labbasa ba'du ahli al-ahwa'i 'ala an-nasi ya ce ai da yawa ma'abuta bin son zuciya sun kawo rikita-rikita shi ne ma'anar labbasa kenan sun kawo sun yaye sun sanya wa mutane dameji a kan abin da ke fahimtar addini ne sannan waftara ala ahli sunnati sun yi kiran karya akan ahli sunna fa za'ama annahum yukaffiruna husumahum sai suka raya cewa ai duk wanda ya saba wa ahli sunna to za su kafirtar da shi alhali ba haka nan bane ba min aljahamiyyati daga jahamiyya in ce wa shi'ati ko kuma yan shi'a wal mu'tazila ko kuma mu'tazila wal qadariyya wal murji'a wa nahawihim ko ita qadariyya ko murji'a ko makamantansu to waɗannan duka ƙungiyoyi ne na yan bid'a jahamiyya shi'a mu'tazila qadariyya murji'a wanda yake kan irin wannan aƙidu a tashin fari ba zai zama kahuri ba illallahun akwai wanda suka zurfafa a cikinsu kamar yadda za mu gani male cewa haza kadhibun waftira'un wannan ƙarya ne kuma ƙiran ƙarya ne akan mutane yace fa inna ahlus sunnati lam yukaffiru hadhihi al-firaq bi itlaqin lalle ahlus sunna ba su kafirtar da waɗannan ƙungiyoyin ba jahamiyya shi'a mu'tazila qadariyya murji'a ahlu suna ba su kafirtar da su ba idlaqan a ce magana a sake lakinnahum kaffaru man qama dalilu ala kufrihim suna kafirtar da duk wanda dalili ya tsayu akan cewa kafiri ne sai kafirtar da shi su wane ne min gulati hadhihi daga cikin waɗanda suke ɗan azarbabiya na daga cikin hadhihi alfira na waɗannan kungiyoyi yace kal jahamiyyati wal imamiyyati kamar bangaren jaham ibn safwan kamar ɓangaren ashi'a al'imamiyya malice wa min gulati shi'a su waɗannan al'imamiyya suna daga cikin waɗanda suke ‘yan wuce gona da iri a cikin harkar tahiyyar shi'a ya ce wa gulatul ƙadariya haka kuma da gulatul suka wuce gona da iri a cikin ‘yan ƙadariya haka kuma da gulatul murji'a waɗannan duka idan ka ɗauko ka karanta ƙi da su za ka tabbatar da cewa waɗannan mutane ne waɗanda suke kafirai ne malice wa kazalika tabdi'u wat tadlil wat tafsiq haka at tabdi'u a ce wani dan bid'a ne wat tadlil haka a ce wani bacecce ne wat tafsiq haka kuma a ce wani fasiki ne malice inma yutliquhu ulama'u salafi ala man yastahiquhu shar'an duk wanda aka ji an ce dan bid'a ne ko wani bacecce ne ko wani fasiki ne to ana dora wannan kalmar ce ga wanda shari'a ta cancanci cewa ta dora mushi wannan wannan lafazin sai a ce mushi dan bid'a ne saboda ya tabbatu cewa gashi ayyuka ne yake aikata na bid'a ko kuma a abin da yake kira zuwa gare shi ko abin da yake aikatawa bata ne zalla to kaga wannan sai a kalle shi a ce wannan bacecce ne saboda kar ya rubi jama'a su yi tsammanin cewa addini yake yi to wa irin waɗannan lafuzza na cewa wani dan bid'a ne kowa ne bacecce ne kowa ne fasiki ne malai ce wa hadha amalun bi shar'illahi ai faɗin wannan kalmomin aiki ne da shari'ar Allah yake cewa wa qiyamu wa qiyamun bima aujabahu Allah subhanahu wata'ala sannan kuma tsayuwa ne akan aikata abin da Allah ya wajabta Allah ya bambanta tsakanin suwane da suwane ba duka mutane suke guda ɗaya ba Allah ke cewa afa naj'alul muslimina kal mujrimin yace malakum kaifa tahkumun Allah ce wai shin za mu sanya musulmai su zamanto kaman mujrimai da mutumin banza da mutumin kirki za su zama to daya za su zama to daya ba da kahuri da wanda yake mai iman za su zama to daya za su zama to daya ba da mai kokarin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda yake kokarin yau ma ya aikata wani aiki na addini ba tare da wani dalili ba ko qur'ani ko hadisi kaga ba za su zama to daya ba shi Allah ya ce afa naj'alul muslimina kal mujrimin Allah ya ce malakum me ya same ku kaifa tahkumuna taya kuke irin wannan hukuncin a ce ba za a ce ba wani dan bid'a ne wani bacacce ne wani fasiki ne wani kaza ne wani kaza ne dole sai an bambance wa qala subhanahu haka kuma Allah yake cewa afaman kana mu'minan kaman kana fasika wai yanzu shin mutumin da ya kasance mai imani kaman fa kana fasikan zai zama kamar wanda yake fasiki Allah ce la yastawun Allah ce ba ɗaya suke ba eh mana mai imani daban mara imani daban ahlus sunna daban dan bid'a daban eh kowanne da hanyar shi da haka dole to sai an sanya laƙuba wanda za a gane wannan shine wani wannan shine wani wannan shine wani kenan kaga maganar cewa ahlus sunna suna cewa mutane yan bid'a ko suna ce musu batattu ko kaza ko kaza kaga lafazi ne ake tsalaki ba a kama sunan wani in ba wani gagarumin mutum ba da ya shahara yake aikata bid'a kuma yake kiran mutane zuwa ga bid'a to wannan babu laifi ana iya laffaza sunan shi a ce wani dan bid'a ne ko kuma wani bacacce ne saboda aikin da yake bata ne yake dora jama'a da haka saboda mutane su shiga cikin taitayin su yi hankali da shi amma mutumin da yake mai imani mabiyin sunna manzala sallallahu alaihi wasallam ba zai zama ɗaya ba da mutumin da yake fasiki mutumin da yake yana aikata abin da ya ga dama malice kama za'amu kamar yadda suka raya su ma'abuta bin son zuciya anna a'immata sunnati wai cewa jagorori ko malamai na sunna misal misalin al-barbahari misalin al-imam al-barbahari wanda yake littafin sharh sunna misali ibn taymiya da ibn taymiya wa ibn qayyim da ibn qayyim malai yake cewa wai sun raya cewa waɗannan malaman waɗanda suke min a'immati sunna wa a'lamiha malumai ne gafartattun malumai na sunna sannan kuma jagorori na tahiyar sunna suka ce wai yukaffiruna al-mukhalifin suna kafirtar da duk wanda ya saba musu alhali ba haka nan bane ba al-mukhalifin lahum wa yukaffiruna ba'd al-muslimin suka ce ai suna kafirtar da wasu daga cikin musulmai su ibnu taymiya me suka yi tsayuwa ne akan rubuta miye abin da yake amsa suna aqida me yake amsa sunan ɗayan da Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma duk ana ake samun dirjiya na ake samun matsala mutum yana da awanca musulmi ne shi amma kuma yana aikata ayyukan suke na kafirci ne ƙarara zai kira aljani zai nemi agaji da ɗauki a wajen wani wanda ba Allah ba abubuwa daban-daban suna faruwa a cikin al'umman nan wanda yake baka nuni akan cewa mutane sun yi nisa da Allah sun yi nisa game da abin da ake ce ɗayan ta Allah subhanahu wa ta'ala duk al'amarin da mutum ya fara in yaga abin ya ƙi gaba baya sai a daga faman kulla shi da cewa ai wane ne ya sa maka hannu ai wane ne ya sa maka hannu ai wane ne ya sa maka hannu ta wannan abubuwan duka suna na a cikin al'umma ana ta sauraron su kuma ana jin su kuma mutane suna aikata su kenan kaga mutane sun bar Allah sun dora abubuwan su akan mi akan wasu ko mi ya fara in abu ya samu matsala to bai rabo daga Allah ne a kawai wani ne ya mi wani abu to kaga wannan akwai rashin yarda da Allah subhanahu wataala to sai suke cewa wai suna kafirtar da wasu daga cikin musulmai mal ya ce haza tahamulun zahirun idan ka ce tahamul shine ka dora wa mutum abin da ba haka nan ba mal ya ce zahirun wanda yake a karara ya ce fa inna haula il ulama waɗannan malaman da aka ambata barbahari ibnu taymiya ibnu al-qayyim ya ce inna ma hakamu bima qama bihi ad-dalilu sun yi hukunci ne akan abin da dalili ya tsayu akan shi yake cewa ala annahu kufrun cewa abu kaza kafirci ne min al-maqalati wal i'tiqadati wal aqwali wal a'mali na daga maqalat wasu maganganu wal i'tiqadat da kudurin zuci wal aqwali da wasu zantuttuka wal a'mali da wasu ayyuka sai a ce aiki kaza kafirci ne kudurin zuci kaza kafirci ne kaga ashe ba a kafirta ba musulmi idan ka ce aiki kaza kafirci ne kai baka cikin masu aikata aikin nan ina ruwanka da kafirci na kai ruwanka to amma da magana ce aka faɗi wanda kai kana cikin abun dudu kana ta aikata abin da ka dama yanzu ka duba ka ganin mutane suke hutowa suna tallata bokanci kuma da suna addini ya huto iri-iri yana bayani bai jin kumyar Allah bai jin kumyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bara tana al'umma musulmi ya faɗi abin da shirka ne karara ba jima wannan wani wani video da yake yawo na wani surgumin dan dan sihiri rago ne aka rubuce shi gaba ɗayan shi gashin aka aske aka ɗauke shi aka rubuce shi rago da ran shi yana tsaye an rubuce shi gaba ɗaya wai kuma yana bayani kuma yana ce ai su ba masu sihiri bane ba wannan ai iya daga cikin abin da addini ya bada dama rago a tsaye an rubuce shi kaf kuma yana magana a haka za a binne shi da ran shi za a binne shi kuma yana magana addini Allah kiyaye to waɗannan abubuwan duka akwai su cikin al'umma ko suna na ƙara ƙara faɗaɗuwa suke kai al'amarin na sihiri kai ka ce mutane umur addini kamar umurtan sai akan su kowa ki ajiye hankalin shi maza da mata manya da wanda suke yara da matasa sihiri kawai a shirya muna sa gaba Allah kare mu Allah kiyaye malice waɗannan malaman sun yi bayani ne wanda addini ya dalili ya tabbatar akan abu kaza kafirci ne magana kaza kafirci ne kudirin zuci kaza kafirci ne walam ya ta'arrabu li takfiril muayyani illa nadiran ba su bujuro kansu ba game da kafirta wani mutum shi a karan kanshi ya ce illa nadiran sai ɗan abin da ba a rasa ba akwai wanda zai aikata aiki ƙarar kafirci ne an kira shi an mai wa'azi an gargaɗe shi an yi wane da ya iya ya ce to aikin da wane ke aikata wa kafirci ne malik ya cewa bi ijtihadin sabiqin kuma sun yi wannan maganganu tare da wani ijtihadi wanda yake mai ƙarfi shar'an a shar'ance ala muqtadar dalil akan doron bayan dalili na addini malai ce wa hadha huwa al manhajul haqq wannan shine manhaji na gaskiya da haka addini bai yi baka ungoro ga baki daya a mutane kala ne daban-daban har a cikin masu imanin ma imanin ma kala ne daban-daban daraja daraja ne daraja imanin wani ta sha banban da ta wani to haka kuma zaka samu mutane bayan da su zaman to daya dole wani dan bid'a ne wani wani bacacce ne wani fasiki ne wani kahuri ne wani kaza haka zaka samu daban-daban malai cewa qad yahdusu min ba'd al-muntasibina lis-sunnati wal jama'a zai iya faruwa ga wasu daga cikin waɗanda suke jinginuwa zuwa ga sunna tafarkin manzala sallallahu alaihi wasallam da jama'a musulmi min al'ammati na gama garin mutane aw tullabil ilmi ko kuma ɗaliban ilimi aw ulama ko kuma wasu daga cikin mamalumai wanda suke jingina kansu zuwa ga sunna malai yace qad yahdus zai iya faruwa yana iya yiwa ya afku takfir aw tafsiq aw sabbin ala ghairi alwajhi shar'i a samu ne da fasikantar da mutane ko kafirtar da su ko kuma aibanta su ba akan huska ta shari'a ba kaga wani shine adalci na magana ba a ce ba gabaki daya a za iya samun wani mai tsutsan kai ya rika kafartar da wasu wanda yana jingina zuwa ga sunna ko kuma ya rika fasikantar da wasu ko ya rika badda'ar da wasu to malai yake cewa idan haka ya faru wa qad yakunu min ba'di afradihim zulmun aw udwan yana iya yiwa kasance daga wasu daga cikin su ɗaiɗaikun su zalunci ne ketar iyaka ne akai akan wani aka ambace shi da cewa fasiki ne ko kafiri ne ko kaza ko kaza male ce au hawan huwa fihi mukhdi'un ko kuma ya zamanto wannan wanda yake jinginuwa zuwa ga sunna ko a cikin gaba gari ko a cikin ɗaliban ilimi ko a cikin malamai ya zamanto san zuciyar shi ce doka ya dora sama abu ana samu haka ko ba samu ana samu rigingimu da ake na kungiyoyi a ƙarƙashin ahlus sunna suna da ko babu su me kawo su san zuciya san zuciya ne la aqallu la aksar min hada san zuciya san wani kaso ana samu wani wanda shi gurin shi duniya ne da haka bayan da ba ran da za a zauna lafiya yana da awasu amma gurin shi duniya ne kawai wani kuma cuta gare shi ta girma so yake duk inda aka haɗu to a ce shi ne shugaba a lokacin kawai hankalin shi da kwanta in ko ba haka ba to duk yanda za a in ma rabuwa za in mi za a yi sai an yanda shi ma aka ce shi shugaba ne to wani kaga son zuciya ne amma ba karantarwar sunna ba ta dora su akan hakan malin ce au hawan huwa fihi mukhdi'un ko san zuciyar da yi kuskure a cikin shi aw yakuna zalika min ahadihim an ijtihadin khati'in ko kuma wani yayi yunkurin haka ta hanyar ijtihadi wanda yake na kuskure aw zallatin ghairu maqsuda ko kuma talallabiya ce wanda ba haka yake nihi ba amma kuma ya zo ya aikata wani aikin da banna ne malin ce wa nahwi zalika da makamancin haka mimma ya'tari sa'ir al-bashari al-bashar na daga cikin abin da yake iya samun sauran gama gari na mutane saboda mutum ne zai iya kuskure zai iya daidai malai ce na'am eh qad yahdus mithl hadhihi zalla yana iya yiwa irin waɗannan talallabe ta ɗauki wani daga cikin wanda suke jinginuwa zuwa ga sunna ya zama ta aikata wani abin da yake kuskure ne min ba'di afradi salafi daga wasu daga cikin magabata ɗaiɗaiku ahlus sunnati wal jama'a malai ce wa huwa nadirun jiddan bihamdillah amma samun da za a irin wannan ko da an samu malice wani abu ne wanda yake ɗan kaɗan muna ma Allah godiya akan haka malice wa laisa huwal manhajul ladhi yadinuna bihi ba hon manhajin da suke bauta wa Allah akan shi bane dora shi akan wannan kuskuren da yake wa ya'taqidunahu ko kuma manhajin da suka yi suke aqidan aqidan su shi ce ita wa laisa zalika min hadihim wala yake cewa wala khuluqihim sannan bai daga cikin shiryar wasu wala khuluqihim ko be daga cikin ɗabi'ar ahlus sunna wal jama'a abin nan kaza ko fassakar da wani ko badda'ar da wani ko ko kafirtar da wani ba akan wani dalili na shari'a ba in ku aka samu wani yayi to kuskure ne wanda yake kuma zuwa gare shi ba yana tahiyya bane akan tahiyya ahlus sunna wal jama'a malik ya ce wala yuqirruna kuma zaka samu ahlus sunna ba sa tabbatar da irin wannan idan wani ya je aikata wani aikin shi na kasassaba to wannan aikin zai tsaya akan shi ne ko da yana jingina zuwa ga sunna to wannan abin da ya aikata ba sunna bane ba wala yuqirruna kaga bus su tabbatar da shi sabanin tahiyya yan bid'a dan bid'a za a aikata abin da kowa ya yarda an yi ittifaqi ba sabani abin da kuskure ne amma za ce kuskure bane ba sai ce yanzu kai kaman kai zaka ce wane ya kuskure kai kinwa daga sai a ci gaba da tahiyya a haka nan to su ahlus sunna la yuqirrunahu ba sa tabbatar da abin da yake bata ne malai ce kama huwa mustafidun kamar yadda abu ne wanda an same shi dandazo yani inkarin abin da ke ba daidai ba fi kutubim a cikin littafin magabata wasiyarihim da tarihin rayuwarsu malai ce fahim khiyarun nasi su ahlu sunna su ne zababbun mutane saboda me saboda suna bin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa udulihim sannan kuma su ne adalai a cikin al'umma saboda tsayawa akan karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce lakin laisa li afradihim isma amma ɗaiɗaikunsu ba su da wata kariya na cewa duk abin da wane ya yi saboda ya kai mataki kaza kawo baya laihi babu wannan cikin alisunna babu wanda yake da isma shi kadai in banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ba mazala bai da isma a ce ai kararre ne tsararre ne baya kuskure a za a yi samun kuskure ko ko wata tallallaɓiya ta jashi ya aikata wani abin da yake ba daidai ba malaci wal mizanu fima yasduru an afradihim yake cewa ma'aunin da za a auna abin da yake zawwa an afradihim game da ɗaiɗaiku a cikin ahlus sunna wani ya aikata kaza wani ya aikata kaza ko kuma da wani da wani suna rigima wa yake kan daidai ma'aunin da za a dora malaci alkitabu was sunna za a dora shi akan ma'aunin littafin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su za su yi alƙalanci malaci fa hadha mashrabuhum nan ne matsotsarsu daga nan suke tsotso abinda suke bauta wa Allah da shi a cikin littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu fama wafaqa dalilu aqarruhu duk abinda ya daidai da dalilin addini za su tabbatar da shi wa in kana sadiran an ghairihim kai koma daga wajen wani yazo wanda ba cikin su yake ba idan malam wani yayi magana ko da ana ga tahiya ba dai bace ba amma zaman to magana shi gaskiya ce ga ƙur'ani yana goyon ba magana shi ga hadisi yana goyon ba magana shi kuma haka sabai suka gane wannan magana gaskiya ce kowa ya faɗe ta maliki cewa wa in kana sadiran ko da ya zo wannan magana an ghairihim daga wani wanda ba cikin su yake ba wa ma khalafa alkitabu was sunnah abinda kuma ya saba wa qur'ani da hadisi darabu bihi ardal ha'id za su koke shi su bigi fadin katanga da shi yani duk maganar da ta saba wa qur'ani da hadisi to za a buga ta da katanga ba ta da wani amfani ardal haidi yace wa in kana wa in qala bihi aw fa'alahu ahaduhum ko da wanda daga cikin ahlus sunna aikata wannan aikin to yana nan a matsayin shi na aiki na bid'a ne ko kuma fasikanci ne ko kaza ne ko kaza ne mu fahimci wannan gaba da kyau tana da muhimmanci a cikin rayuwar yau da gobe a bangaren da ya shahi addini ka fahimci cewa dalili ake tahiya akai shi wajen bautawa Allah ba wani mutum ba na ga don wani ya zo ya ce ai ga malamin ku kaza ya yi abu kaza ba daidai ba in ya tabbata ya yi ba daidai kin nan aka kara aka ɗora saman ma'aunin ƙur'ani da hadisi lalle ba daidai kin ba ne ba Allah gafarta mushi amma mu ba za mu bi shi akan wannan abin da ke ba daidai ba yawa wani shine tahiyar malike cewa darabu bihi ardal haidi wa in qala bihi aw fa'alahu ahaduhum yace kama sarra bi zalika kibari a'immatis salaf kamar yadda wannan magana ce wadda karara ta bayyana a cikin manyan-manyan malamai magabata ya ce wa alaihi al'amalu bi hamdillahi kuma aiki a kan shi yake kenan kowa na tsaye a kan wannan duk abin da aka ɗauko za a kara shi da ƙur'ani da hadisi dalili in ya tabbata ya wuce in ko bai tabbata ba dole ajiye shi a gehe malai ce wa man tajawaza al-haqq wa man tajawaza al-haqq faqad akhta'a ka'inan man kana duk mutumin da ya ƙetare gaskiya faƙad akhda wannan mutumin ya yi kuskure sai ce ka'inan man kana kowane ne wannan mutum kowane ne wannan mutum in ka tsallake gaskiya to kuskure kawai kai yawa wannan shi ne tahiyar sunna ba a tusa wani mutum ga ɗaya a ce ai ga ibnu taimiyya ko ibnu qayyim ko malam wani ko malam wani ko malam wani a ce ai duk abin da ya hudi kawai gumza ai a tahi a ana bin su ne tare da ni tare da dalilai malaci wa qad yutliqu ba'd salafi على بعض المقالات أنها كفر أو أو ال أو ال أو ال أو الفرق أنها كفرت za a iya samun wasu daga cikin magabata su yi itilaƙin maganar cewa abu kaza kafirci ne ko kungiya kaza ta kafirta au akfara min al-yahudi wan nasara wal mushrikina wa nahwi zalika ko kuma ya kafirta wani daga cikin yahudawa ko nasara ko mushrikai yani a cikin mushrikai da nasarawa da yahudawa tawaga kaza sun ta kafir kafirci ne malai ce hadha innama yuqsadu bihi al-hukmu min ba'd al-wujuhi wanda wannan abin da ake nihi da shi cewa kungiya kaza ta kafirta ko jama'a kaza ta kafirta ko abin da ya shahi yahudawa ko nasarawa kaga duk wanda yake addinin yahudanci in ya ko musulunci ya mi musulmi ne haka wanda yake nasaranci shi ma musulmi ne haka wanda yake majusanci shi ma musulmi ne in ya komo ya musulunta malai ce wa haza innama yuqsadu bihi kaga irin wannan kudin goro da ake a ce nasarawa yahudawa a ce kungiya kaza mu'tazila asha'ira kaza da sauransu malai ce innama yuqsadu bihi al-hukm min ba'd al-wujuh hukumci ta wasu huskoki ba gabaki ɗaya ba yace ka an yuqal fi man sabba sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-imamiyya kamar da za a faɗa game da mutumin da ya aibanta ko ya zagi sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin shi'a al-imamiyya al'imamiyya al'isna a shari'a sai a ce haza a shaddu au akfar minal yahud a ce wannan ai ya tsananta halin da yake kai ko kuma ya kafurta sama da yahudawa malice wa yi kusadu min hazal waja mai ake nihi da wannan fuska li'annal yahuda lam ya subbu ashaban musa idan misali aka samu wani mutum musulmi da yake jingina kashi zuwa ga musulunci amma ɗan shi'a sai aka same shi yana zagi abubakar yana zagi umar yana zagi a ce ka wannan al'amarin shi ya tsananta kafircin shi ya yi kafircin yahudawa amma ta wace huska ana nihin ta huskar cewa yahudawa ba su zagi ba sahabban annabi musa alaihi salatu wasalam an gane to wannan duk wanda ya fada cikin littafi zai samu irin waɗannan bayanai a ce wani abu kaza da aikata ashaddu kufran min al-yahudi ko min an-nasara amma ba ana nihin ba umuman a ta fuska kaza kenan ta huskan cewa an aibanta sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama kenan ta bangaren yahuda ba su aibanta sahabban annabi musa ba yace wa haula'il imamiyya su kuma waɗannan yan shi'a sabbu sun aibanta ko sun zagi ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama sun aibanta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aw yuqsad bidhalika alwa'id wat tanfir wani lokaci kuma a ce a kawo kungiya kaza ko jama'a kaza ko a ce aiki kaza malike cewa ana nihin cewa sun yi tsananin azaba sama daga suwa ne ta ɓangaren wa'idi ko kuma a tamfir min al-maqalatil fasida don a nafarar da mutane su shiga taitayinsu a ce wannan aikin da yake na zagin sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam ai ya kafircin shi ya ma wuce na yahudawa ta nan bangaren saboda me saboda a tamfir mutane su su su nisanci abin da yake aibata sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam ne مالك وقد يكون ذلك من الخطأ والذلة التي لا يقر قائلها idan ya zamanto malaman sunna ko wani kaso daga cikinsu wani ya irin wannan magana zai iya yiwuwa kuskure ne ya yi haɗa wazzallati ko kuma wata zamiya ce ta jashi allati la yuqarru qailuha ba a tabbatar da wanda ya faɗi wannan magana akan maganar ne idan ku gane cewa abu kaza da wani faɗi akan wani kuskure ne za ku komo daga rake wannan magana wannan shine malai ce lakinnaha la tuhsab ala salaf amma kaga wannan maganar da malam wani faɗi ko kuma wani faɗi ba a lissafa ta akan magabata gabaki daya ko kuma ahlus sunna gabaki daya wala ala manhajin ko kuma a ce ai manhajin gaba ɗaya tsarin da yake tayi akai kenan malai ce fa huwal aslam wal a'lam wal ahkam saboda manhajin salaf shine al aslam shi ne mafi kukuta idan ka bi shi to ka bi hanya wadda za ta kai ka har gidan aljanna da izinin Allah me yasa saboda karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ba karantarwar wani ba ko tahiyar wani ko tsarin wani babu wannan a kuna bin dalili ne Qur'ani da hadisi shine ma'anar fa huwal aslam shehi kubuta daga dukkan wani abin da yake bid'a ce ko kaza ne ko kaza ne wal a'lam sannan manhajin salaf shine manhaji wanda yake mafi sani ta ɓangaren me ta ɓangaren dalili duk abin da za a aikata da suna addini idan ka ce Allah ya ce manzan Allah ya hudu ai magana ta riga ta gani malai ce wal ahkam kuma shine mafi zartuwa idan aka ambace shi to shine abin da zai zama to zartacce duk wani abin da yake ba shi ba to wani abu ne wanda yake bata ne kuma duk mutumin da ya haushi zai kai shi zuwa ga abin da yake halaka ne Allah kare mu mal yace wa za'amu anna min akhta'i salafi al-isti'da'i 'ala al-khusum ma'abuta bid'a sun raye cewa iya daga cikin kuskure na ahlus sunna al-isti'da nuna kiyayya 'ala al-khusum ko 'ala al-khusum akan mutumin da yake kun samu sabani da shi suna nuna kiyayya akan mutumin da suka samu sabani da shi haka ake faɗi wa irhabil mukhalifina da ta'addanci akan wanda ya saba musu inji an bid'a wal intiqam da dokan fansa wa nahwi zalika da makamanci wannan malice kaga wannan maganar wa hadha min talbisi ahli al ahwa iya daga cikin rudanin ma'abuta bin son zuciya yace ai in ka doka fa inna salafa kanu wa la yazaluna bihamdillahi qa'imina biwajibil amri bil ma'ruf idan ka dauki tahiyar sunna fa inna salafa magabata na kwarai sun kasance a da wa la yazaluna basu gushe ba kuma har a yanzu qa'imina biwajibil amri bil ma'ruf suna tsaye tsaye suna tsaye tsayin daka game da abinda addini ya wajabta na umarni da aikin alheri da hali akan mumuna mun gane magana sun ce duk wanda suke magabata na kwarai suna nuna kiyayya ga duk wanda ya saba musu alhali ba haka nan bane ba me gaskiyar maganar umarni da aikin alheri da hani ake dake akan mummuna wannan kuma shine abin da duk wanda yake yake aikata banna zai ji cewa kaman waɗannan makiyan shi ne yawa shine malai ke cewa wan nasihatu lillahi sannan kuma nasiha akan tafarkin Allah dan Allah wali kitabihi nasiha akan littafin Allah yin aiki da ayoyin Qur'ani wajen yi wa mutane nasiha wali rasulihi haka kuma yin amfani da maganganun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wajen umarni da aikin alheri da hali akan mummuna wali a'immatil muslimina wa ammatihim bit tahdhir haka kuma ga jagororin musulmai daga magarin mutane ana ta kashedi aikin banna kar aikata to ko yau idan ka yi ɗamara ka ce za ka umarci mutane a kan aiki alheri za ka hana su duwan aiki wanda yake na mummuna za ka samu mai za ka samu makiya duwan da yake aikata wani aiki na lalaci to wallah sai ya zama makiyinka ko kana su ko baka su sai dai yau da goben rayuwa wanda Allah ya mushi kyautar fahimta idan ya fahimta sai ya gane cewa ashe karan da kake a wancan lokacin kana ta kira ashe daidai ne kiransu ne kake zuwa ga soyayya amma ba haka ba zai ga cewa kai maki ne a gare shi kuma abokin gaba ne a gare shi da sauransu wanda za ka samu a yau kafafen sadarwa da saura ka ga waɗanda suke 'yan duniya sun mutu suna caccakan malumai iyasar ransu saboda mi saboda suna ga cewa malaman nan abakan gabansu ne saboda za su ce abu kaza ba daidai ba ne su kuma abin da suke aikatawa kenan to shi da malaki cewa a nan bittahziri magabata na kwarai suna jan kunnen mutane ta hanyar yi musu kashe da akan duk wani aiki na banna min albid'i wal ahwa'i wa ahliha bid'a ce a nisance ta wal ahwa'i son zuciya ne a nisance shi wa ahliha da ma'abuta bid'a da son zuciya idan ana karanta maka dalilai na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun su akan kyamar dan bid'a zaka yi mamaki kwarai da gaske ɗaya daga cikin sahabban manzala sallallahu alaihi ya shigo wani masallaci bayan ladan ya ƙara kira sallah ya rika ce as-salati ya ibadallah irin abin da ake yau sallah za a yi mai son sallah da liman ya hamzarto bayan ƙara kira sallah ya ji ana irin waɗannan maganganu har ya sayo ƙawar shi ɗaya sai mai da ya ce ba zan yi sallah ba a masallacin da ake yin bida suna nuna kyama ga duk mutumin da zai aikata bida babu zancen su kan mashi mara to irin waɗannan abubuwa sai mutane su ɗauka kamar ƙiyayya ake a gare su ko kuma gaba ake a gare su alhali ba haka nan bane dole a tsaya abin da ke addinin Allah ne ya tabbata a matsayin addinin Allah kar da in kawo san raina ko kuma kakka kawo ka kawo san ranka malaci wal ihtisab ala ahli al ahwa iya daga cikin aikin magabata na kwarai nuna kuskuren ma'abuta bid'a wa yadkhulu fi dhalika tahdhiru shabab al ummati wa ammatihim wa wulatihim min al bid'i wa ahliha malaci yana shiga karkashin haka jan hankalin matasa matasan al'umma wa ammatihim daga magarin mutane gabaki daya yanzu ka duba bid'o'i nawa ake dauko matasa a dasa su daga aje wata anguwa a kirkiri wani ambatan Allah da babu aya ko hadisi a kai shi kuma a rika nuna cewa ai shine tafarkin da manzon Allah ya karantar da jama'a lali ba haka nan bane ba da sunan zikiri da sunan wane ne a tara matasa a tara yara a tara wane ne ana ta karantar da su abinda kwata-kwata ba addini bane ba saboda bakka da wani magabaci akan wannan aikin ko daya bakka da aya bakka da hadisi innama hiya kalimatu haqqin urida biha al-batil ambatan Allah subhanahu wataala abu ne sananne a cikin addinin Allah amma kuma kai yanda kake yin shi haka manzon da Allah turo ke yi haka manzon Allah ya karantar ba haka nan bane ba to dole a ja hankalin matasa akan cewa su yi hankali haka kuma ka duba ga abin da ya shahi yan hakikan nan yan faida wanda suke ga cewa wahdatul wujud duka matasa zaka samu a ciki daga mutum yana wasu faɗin wasu maganganu malam wanda tun gwagwarmayar da mazalla a cikin garin makka ba a taɓa haɗi wani magana ba ƙur'ani ya tabbatar da cewa mutanen garin makka kahuran sun yarda da tauhidin rububiya amma a yau ake samun suke jingina kansu daga musulunci musu yarda da tauhidin rububiya musu yarda ba barantana a zo maganar uluhiyya barantana a zo maganar al'asma wa sifat wani ya dubi malamin shi ya ce ai kulhuwallahu da kake gani duka tashi ce duk wata siffa da ka gani da aka ambata wa ubangiji a cikinta to malamin shi da shi ake ni kuma yana da awanci musulmi ne shi to ba dole ne al'ummar musulmi ta tsaya tsayin daka ta karantar da al'umma haƙiƙanin addinin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk abin da yake kwashe-kwashe da duk wani hayaniyan da wani hayaniya ya kawo a maida shi gehe baya daga cikin addinin Allah baya daga cikin addinin Allah wajibi ne malai yace umarni da irin waɗannan abubuwa da jan hankalin matasa daga magarin mutane haka kuma wa wulatihim da magabata daga cikin al'umma a ja hankalinsu a musu gargadi game da bid'o'i da ma'abuta bid'a kar mutum ya bi bid'a malai ce bal wa yadkhulu fi fi fi ada'i hadha alwajib yana daga cikin abin da zai shiga karkashin sabke wannan wajibin na al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yace as-sa'yu kai kawo ila ta'azizi du'atil bid'a bi al-bid'a yani kai kawo da za ka samu suna yi a kan azzaza ko taimaka ta'azir du'atul bida yani ta'azir shine a azzara a ja kunnan duk wani wanda yake kira zuwa ga bid'a yana karkashin wannan wajibin ya zama to duk wanda yake kira zuwa ga bid'a to ya kamata a yi a iskate shi a sashi ya shiru saboda kira yake zuwa ga zuwa ga banna wanda wannan kuma aiki ne wanda yana hawa kan waɗanda suke jagorori kai tsaye sannan kuma malamai su yi bayani gwargwadon hali wanda Allah nuhace shi shirya ya shirya ila ta'aziri du'atil bid'i wal ahwa'i wal fasadi wa murawwijiha duk wanda zai kira zuwa ga bid'a to yana da kyau a samu shugaba ya ja hankali shi akan cewa abin da kake kira ba addinin Allah bane ba kar ka dora mutane akai wal ahwa da son zuciya wal fasad da abin da ke banna kaga mutumin da zai rika karantar da mutane ayyukan sihiri fandare wa Allah da'watul da'wa ta wahdatul wujud da sauransu kaga wanda ai banna ke dora mutane to wannan duk ya kamata a kama su a ladabtar da su wa murawwijiha da waɗanda suke kururuta abin shi ya karantar da bid'a kai kuma kana yada ta to wannan duk ya kamata a ja hankalin su sannan kuma a ladabtar da su da mai irin waɗannan abubuwan suke yi wa ta'ini na fi sunnati wa ahliha haka da wani suke da'an suke suka sunna da ma'abuta bin sunna li'annahum khurrabu safina saboda su masu ruguje jirgin tahiya na asali ne wanda shine ɗayan ta Allah subhanahu wataala a cikin bauta daga duk wanda zai aikata irin waɗannan ayyuka kira zuwa ga bid'a ba da kariya game da son zuciya kira zuwa ga banna sannan kuma kururuta abin suka sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan duka wajibi ne ga al'umma su ladabtar da su su yi iskatin su dole su yi shiru saboda suna rushe abin da yake addinin Allah ne mali ce wa qiyamus salafi bi hadal wajib kaga tsayuwar magabata na kwarai da wannan wajibin na umarni da aikin alheri da hani akan mumuna yace yusammihi ahlul ahwa al-istida ma'abuta bin son zuciya sai suke kiran wannan umarni da aikin alheri da hani akan mummuna sai suka ce ai wannan shine al-isti'da kiyayya ce kawai wa tadyiqan suka ce kumtatawa mutane ne kuma mutane su rayu wa hajaran kauyanci ne ko badawa gehe ne wa irhaban ta'addanci ne lil mukhalifi ga duk wanda ya saba musu to kaga wannan kiyayya ce wadda in dai za umarni da aiki alheri ai hani akan mummuna ba abin da zai sarayar da ita haka za a ci gaba da yi wanda yake aikata bid'a yana ga cewa ta'addanci da kiyayya ake nuna mashi alhali ba haka nan bane ana kokarin ya za a ka fahimci addinin Allah ya zauna a matsayin Qur'ani da hadisi akan fahimtar sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mali ce wa huwa haqqun wa bihaqqin wannan shine gaskiya akan gaskiya haisu kana fi'lu salafi saboda aikin magabata na kwarai ya ce haza tijaha ahalil ahwa fuskantar ɗan bid'a suka kira shi da suna isti'da'an ai wannan fuskantar da suka musu kira ahalus suna suka fuskanci wanda suke ɗan bid'a ko kuma abuta bin son zuciya sai suka kira wannan abin da suna isti'da'an ai kiyayya ce to wannan ba kiyayya bace irin kiyayya ta rayuwa a isti'da'an ne mashru'an ai kiyayya ce wadda shari'a ta shar'antar da shi diddal batili akan kishiyantar gaskiya duk akan kishiyanta bata duk abin da yake bata ne to kaga wannan abin ka nuna kiyayyarka da shi addini ne bayan da zaka zo ka so aikin da ake aikata na bid'a aikin da ake aikata na kafirci dole ka nuna cewa wannan aiki ne wanda kai kana kyamar shi to idan ka nuna kana kyamar shi kuma sai tsammanin cewa a ai kai kiyayya kake gwada mashi malike cewa tadhiqan isti'da'an mashru'an didd al-batil saboda dan gwagwarmaya ce saboda tsayar da abin da ke gaskiya sannan kuma rushe abin da yake bata ne wa tadhiqan wa hajaran lil batil wa ahlihi kuntata wanda suke hadi sannan da kauracewa da badawa gehen da suke ambatawa ai ana yin shi ne dan a nisantar da a nisanta daga banza daga ayyukan banza daga ayyukan da ba addini ba sannan kuma da ma'abuta aikata ayyukan nan da ba addini ba ne ba duk a nisance su a dalilin haka salaf magabata na kwarai suka tsaya tsayin daka don su karantar da mutane addini kenan kaga kiyayyen da suka nuna kiyayya ne akan abin da mi Allah bai so bai bayar da shi ba kiyayya ne akan mi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi a matsayin shari'a daga kaga wajibi ne ma akan ka kar ka nuna biyayya ka akan waɗannan abubuwa to su kuma su kira shi da suna matsayin cewa aikiyayya ce mali cewa ma ya hadusu fi nufusi ahlil ahwa'i min adh-dhulli wal khawfi war ru'bi min as-sunnati wa ahliha abinda ke faruwa ko yake afkuwa a cikin zukatan ma'abuta bin son zuciya na kaskanta ya ji shi kamar an kaskantar da shi ne ya ce ai shi duk irin girman da yake da a zo ai kace-kace da shi a ba kai bane aka yi kace-kace da kai aikin da kake aikata na ba daidai ba shine aka wargaza aka tarausa yawa na kaskanta wal khawfi ko kuma tsoro wanda yake zuwa daga wajen abuta bin son zuciya wa ru'ub da firgici min sunnati game da abin da shayi sunna wa ahliha da ma'abuta bin sunna laysa min sun'i salafi mali ce ba daga aikin su magabatan bane ba yanzu zaka samu duk mutumin da yake ba kan daidai ba daga an ce dalili to hankalin shi inda wani sai ya tashi me yasa saboda yana ga cewa bai da dalilin ne ko kuma kawo hadisi akan aikin da kake aikatawa kawo aya akan aikin da kake aikatawa to wannan zai sa ya ji ya kaskanta tsoro ya kama shi kaza ya kama shi malice wannan tsoron da yake kama su ko kaskantan nan ba hawai magabata salafkin bane suke sa su wannan halin a lakinnahu bima wa'ada Allah bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa ibadahu almu'minina minan nasr birru'bi wannan alkawali ne na Allah da ya yi a kan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da bayan Allah mumunai na cewa Allah zai taimaka musu sannan kuma birru'ub Allah zai jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suke basu da gaskiya sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al-a'naq wadribu minhum kull banan to wannan tahiyya ta sunna kenan daga zaka ga abubuwa wanda sun jima ana yi idan ka zo da dalili dan karami sai ka rushe shi yanzu ka ɗauki hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd kaga hadisi ne dan takaitacce amma a duniyar bid'a yana tada kurar da ba ta da misali ba ta da misali saboda duk wani aiki da aka in dai ba karantarwar manzon Allah bane ba to sai ka jefa cikin karkashin wannan hadisin fa huwa radd duk abin da zaka aikata an mena maka abin ka ba bukata da haka kenan gaskiya ce take yin halinta kuma diyan da za a binne ta kar a bari a fahimce ta wallahi an yi a kowane mataki a cikin al'ummar an yi ya za a mutane kar su gane kar su fahimta kar a yi wane ne amma yau da gobe sai kaga cewa abin malam ana ta kokarin matsewa amma hutowa yake ana matsewa hutowa yake takura ake amma hutowa yake kana faɗa da abin kanka gadi sai Allah tsirar da abin a cikin diyanka ko a cikin gidanku ka rasa yadda za ka yi da shi to ita gaskiya ita take yin halinta ba wani suke riko da ita a ita gaskiya ce a karan kanta wanda shi ne ɗabi'anta in dai an yi riko da gaskiya to ya kai labari in ko za a bar gaskiya to duk yanda kuka tila ƙasa kuka kakkare kuka kange abubuwa wala sai an fahimta ba ku an karawa sai kun ji mutane duk sun zama ahalus sunna kuna can kuna hayaniya maliki cewa wa tahwif a'da'illahi da tsoratar da makiya Allah da makiya manzala sallallahu alaihi wasallama maliki wa yadkhulu fi zalika za'mu ahli al-ahwa'i bi anna salafa yuftuna bi qatl al-mukhalifi wa hadha fihi haqqun wa batil maliki iya daga cikin abin da su ma'abuta bin son zuciya suke rayawa ahlul bid'a daga ce an bid'a ana nin gaggan nuna ma'ana wasu kankana ne wasu ma kai mustakara sa kariya suna ba da suna cewa wai anna salafa yuftuna salaf suna yin fatawa bi qatlil muhalifi wanda ya sa a musu a ce a kashe shi malaci wannan magana da suka yi fihi haqqun wa batil akwai wani bangaren ta gaskiya ce wani bangaren ta kuma mice ce ƙarya ne ba gaskiya bane ba malaci wajhul haqqi fuskan da ke nuna cewa gaskiya ne cewa sun yi fatawa akan a kashe أن السلف يجتهدون ويحتسبون على المخالفين للحق والسنة على حسب أدلة الشرع وقواعد الدين magabata na kwari suna ijtihadi sannan kuma suna ƙoƙarin daƙile duwan abin da yake akan wanda ya saba musu wanda ya saba ma gaskiya saba ma sunna ala hasbi a gwargwadon yanda adillati shar'i dalilai na shari'a suka yi nuni wa qawaidid dini da ƙa'idodi na addini fa'iza ra'au sahiba bid'atin mukaffara idan aka samu mutum wanda bid'ar da yake ta kafirtar da shi yani ya ma kafirta ya bar addinin gaba ɗaya da'iyan ila bid'atihi kuma yana kira zuwa ga wannan bid'ar tashi yuharibu sunna yana yaƙar sunna wa yufarriqu al-ummata bidhalika kuma yana rarraba kan al'umma da haka aqamu alaihi al-hujja sai a zo a zauna da shi a tantance abubuwa da shi a tsayar mushi da hujja wa bayyano lahu wajhal haqqi bid dalil a bayyana mushi huskar gaskiya ta hanyar dalili sannan wastatabuhu a nemi cewa ya tuba yanzu abubuwan da wancan ya rika aikatawa Abdul Jabbar a garin Kano da irin yadda aka zo aka hada kwamiti na malamai ta ma kowane bangare kaga abubuwa ne ya zo da su na bid'o'in da yake kiran al'umma zuwa gare shi alhali biduni ma burhani ma indahu salaf bai da wani magabaci akan wannan bal inda ma cewa suka rubuta abubuwan da ke karantawa ka san tsammahani yake cewa wani abu ne wanda shine ya gano wannan gaskiya alhali miskin abu ne wanda mustashriqin suka rubuta yana nan rubuce karanta ne yake shi ma zo ya wani kuma a nan ma sai ya tadlisi ya yi ƙarya ya nuna cewa ai abin nan kamar shine ya gano kwama ne ake a tsarkace addinin Allah ce ai ga hadisi kaza a cikin bukhari yana cin zarafin manzala sallallahu alaihi wasallam ga hadisi kaza a wuri kaza da sauran abubuwa da ya tara aka zo aka hada shi da waɗanda suke malamai suka zauna da shi ya ta kaya warkwas ya zube fa buhita allazi kafa ya dimoce ya rasa me zai ce eh an yi magana sai ce minti goma ai so yake a bashi kaza a bashi kaza a bashi kaza ita kuma duniya da yake irin waɗannan goya musu baya ake saboda mai za su fitar da bayan Allah ana washe garin za a bbc ta hasko shi waya rudu littafi 500 an kukkulle su ana jira gobe ta ne an zo ya buɗe littafi guda ya kada lili ya gagara to irin wannan dole a zauna a bayyana mushi dalili na addini kuma haka aka mushi wasta tabuhu kuma a nemi cewa ya tuba yake cewa fa'inin sa'a lil haƙi idan zaman to ya karkata ya kuma zuwa ga abin da yake gaskiya wa kaffa ani da'awati an ila dalalatihi kuma ya kame game da kiran da yake akan batar shi wa tawaqqafa an nashri lil fasadi ya tsaya game da yaɗa ɓanna da yake yi fa hadha ma yas'auna ilayhi wannan shine abin da ma'abuta bin sunna suke tahiya akan shi dama abin da ake so kenan ya tuba ya gyara ya yi kaza ya yi kaza duk da cewa malamar suka tsaya da shi a wannan wuri akwai ɗaya da yake ya karanto littafin shafa fi hukukul mustafa sallallahu alaihi wasallam na qadi iyad yana ambata cewa fa shi wanda ya aibanta manzon Allah ya zazzage shi to na ba magana ba mu gane ya tuba ko ya tuba kashe shi ake wannan wannan kashe shi ne za a yi wannan shine kafara ko kuma aikin da yake kan musulmai anan ai so kuma wannan ya tahi zuwa ga Allah tsakanin shi da ubangijin shi to duk wanda yake kira zuwa ga bid'a kuma yake hallakar da al'umma dole ne a mushaka in ya tuba wannan shine abin da ake fa hada ma yas'auna ilayhi wa in lam yaf'al idan kuma bai tuba ba hakamu shar'an sai su hukunci a shar'ance bi kaffi sharrihi ta hanyar ya za a kiyaye a kare sharrin wannan mutumin adil musulmi na game da musulmai yace bi adna ma yandafi'u bihi da irin gurgudan abinda zai iya kare za iya kare sharri sharrin shi ya danganta daga mutum zuwa mutum min aljaldi ya zama to a wani bulala ce za a ne eh idan aka kama shi aka zane shi iya zanewa ya zanu to zai shiga tetayin shi yawa ya kyale shi awil habsu akwai wanda kuma idan aka rihe shi a lokacin zai gane cewa shayin ruwa ne shi ma sai a mushi haka nan awil nafiyu akwai wanda kuma kai zaman shi a nan ba zai yiwu ba sai dai a kore shi bar gari wani hawi zalika ma ce da makamancin wannan to wannan shine maganar huska ta farko da malike cewa wajhul haqqi fihi huska ta gaskiya a cikin abun kenan ana ma mutumin da yake kira zuwa ga bid'a kuma bid'a wadda take kaiwa zuwa ga kafirci to wannan mutumin kuma yana kira zuwa ga wannan bid'a yana yakar sunna yana rarraba al'ummar musulmi ba tare da wani dalili na addini ba sai a zauna da shi a bayyana mashi hujja a bayyana mashi gaskiya ta bangaren aya da hadisi sannan kuma a nema ya tuba in ya komo ya tuba wannan shine abin da yake nema idan ko bai tuba to ko a mai bulala ko kuma a kadal sashi kasu shine alhabsu aw in nafi ko kuma a kore shi a bar kasan ko kuma idan ya zamanto wannan duka bai samu ba an alƙalin da yake zartar da wannan ya ga halaccin cewa wannan mutumin ya bar duniya shine aula al'amari na hannun alƙali wani shine maganar da suke cewa wai annas salafa suna ba da fatawar cewa bi qatl man yukhalifu wani shine huska ta gaskiya da mali ambata yace fa illam yankaf idan wannan mutum bai kame ba bai kame game da sharrin nan ba wa fasadihi da bannar da yake yi illa bil qatl sai ta hanyar kawai hanya ɗaya ce dole a kashe shi yace fa hadha hukmullahi wa hukmu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihi wannan shine hukuncin Allah da manzo akan shi إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسارا أن يقتلوا kaga wa faɗi haka ayat qur'ani ce kenan ba magana bace na cewa a su malan wani suka hukunta hukuncin Allah ne an yuqattalu kenan wannan shine hukunci na farko kama fa'ala as-sahaba kuma wannan aikin kaga ga ayat qur'ani ko kuma haka sahabbai suka aikata ma al-khawariji tare da khawarijawa hina qataluhum suka yaƙe su yaƙi ake tsakaninsu su tashi su yaƙe su a kashe yawa daga cikinsu haka kuma sahabbai suka aikata ma'agulati a shi'ati zanadika game da 'yan azarbabiya gulat a shi'a na shi'a a zanadika suke zindikai wanda a dalilin abinda suke hamma sun hutu sun bar addini suka ce aliyu a allah ne kaga yake cewa anan hina harraqahum aliyun radiyallahu anhu ali ibn abi talib shi da kanshi ya rika kona su kuma ka ji fitina ta bata suka ce ai dama wa yake yin azaba da wuta in ba Allah ba kenan kaga dama daidai ne dama Allah ne shike ne ya mana azaba da wuta dama ba mai azaba da wuta in ba Allah ba Allah kiyaye kaga kenan duk wanda yake kan hanya ta bata ta bid'a idan abin ya kai ya kawo kenan ga yanda hukuncin addini ke akan shi maliki cewa kama fa'alar sahaba haka kuma abinda sahabbai suka aikata yake cewa a qibala zalika aw qabla zalika ma'a mani'i az-zakat qabla zalika kahin abin da ya shayi khawarij kahin abin da ya shayi su wannan shi'a ai sahabbai bayan mutu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haka suka aikata ma'a mani'i zakat tare da waɗanda suka hana zakka abubakar yake cewa yaƙansu zai yi zai yaƙe su gabaki ɗayansu kuma ƙarshe sahabbai gaba ɗaya suka min suka mara mushi baya aka yi wannan yaƙin malai cewa kama fa'ala a immatul islam min tabi'ina wa tabi'ihim haka kuma kamar da jagororin musulunci suka aikata min tabi'in daga cikin tabi'ai wa tabi'ihim da suka biyo bayan su wa man sara ala nahjihim da suka tayi akan manhajin su yake cewa ma'a al-ja'd ibn dirham wani gahurtaccen dan bid'a ne shi ma ƙarshe kashe shi aka yi ja'd ibn dirham sannan kuma akwai wani kiran shi da suna ghailan ad-dimashqi akwai aljahm ibn safwan akwai bayan ibn sam'an akwai abi mansur alju'ali wal mughira ibn sa'id wal hallaj wannan hallaj iya ɗaya daga cikin malaman sufaye yana da abubuwa na ban mamaki game da wahdatul wujud shi ya malaman zamanin shi fatawar suka bada kashe shi sannan wa bashar ibn burda wa shalma shalmagani wa salih ibn abdul quddus wa sahrawardi al maqtul waɗannan dukansu kusa abin da aka aikata da su kenan ta hanyar bid'a su ta zama to gagaruma ce daga aka ba da fatawan cewa a kashe su karkashin ayar da Allah ke cewa inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu male cewa adrabihim da makamantansu da aka ce adrab da suka biyo tafarkin waɗannan min ru'usi dalala daga cikin kinkima kinkiman batattu wa rumuzil bid'i da waɗanda su ne symbol na bid'a alamomi na bid'a wal ahwa'i da son zuciya allazina allazina yatabaka alaihim akhlafuhum al-yawm wanda suka maye gurbin su a yau suke kuka akan su wace an kashe wani an kashe wani alhali su kuma addini suka bari malaman zamanin su kaf suka haɗu akan cewa wannan sun yi ridda wa yaz'umuna anna i'lana hukma shar'i kuma suke raya cewa wai ilani shelanta hukuncin shari'a akan waɗannan mutanen suka ce zulmun wa hajarun wasti'da'un wa nahwu zalika suka ce zalunci ne a takura mutane ne dora mutane kan hanyar kiyayya ce to da makamantan bayanai da suke da alaka da haka to wannan shine abin da malam yi a matsayin matashiya wanda take cewa ahlus sunna ba kafirtar da mutane suke ba inna suna bayyana abin da addini ce kafirci ne duk aikin da ke kafirci ne kafirci ne muna yi Allah subhanahu ta'ala godiya yau mun zo ƙarshen littafin hirafat al-aqida a cikin darasi 42 muna fata Allah subhanahu ta'ala ya shiryar da mu da abin da ke cikin shi na shirya duk wani abin da yake na aiki na Allah ba mu ikon aikatawa abin da yake na bari da kuma Allah ba mu ikon bari waɗannan abubuwa da muka karanta Allah subhanahu wataala ya sanya su zama to sababi daga cikin sababin samun tsira a gaban Allah subhanahu wataala sannan idan duk wanda ya bibiyi littafi na tun daga farkon shi har zuwa ƙarshe ya ji cewa littafi ne wanda fi mahallihi bal iya da kyau duk wani mutum musulmi ya san irin waɗannan abubuwan saboda ya zama to idan shi a buɗe yake lokacin da zai bauta wa Allah saboda so da yawa ana samun du'atun ala abuwa bi jahannam akwai mutumin da zai zo ya kira ka amma ba ga Allah zai kira ka ba zai kira ka ne zuwa ga cewa ka ɓace amma idan ka karanta irin waɗannan abubuwan to wannan zai baka wayewa ɓangaren da shayi addini sai zama to duk abin da zaka duba da sunan addini zaka yi aiki to idan ka abu ɗaya ba ba ƙauye ba ne kai ba kira huri wani kai kai zama to wanda yake jaye da kai sai an tai gobe kiyama ku rika tsine ma juna tsakanin kai da shi a gaban Allah wanda wannan kuma aikin gama yayi ya riga ya gama saboda ba dawa za a yi ba babu wata fursa saniya an kare kenan ka tsaya tsayin daka ka karanci ka fahimci abinda ke addini don ka bauta wa Allah ala basiratin akan sani ba ka abinda yake jahilci ba insha Allah ta'ala sati mai zawwa za mu ɗauki littafin fadlul islam littafin fadlul islam iya cikin jami'in mutum da aqida kenan insha Allah karatun shi za mu fara da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sanya mai tarayya cikin ladan gabaki daya duk wanda ya ka gudunmuwar shi ta kowane bangare a cikin waɗanda abubuwa da ake Allah subhanahu wataala ya taimaka wa kowa kuma Allah mana tawfiki ga baki ɗaya datar da mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin Allahumma ighfir lana waghfir li abaina Allahumma ighfir lana waghfir li abaina Allahumma ighfir lana waghfir li abaina Allahumma aslihna wa aslih ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر ولا تعسر اللهم اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم سهل أمورنا كلها يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب ورض- وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله